أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi yau muna ashirin da bakwai ga watan shida, hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da talatin ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya wato a cikin suratul anfal daga aya ta 19 zuwa aya ta 20 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a shafi na 179 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون
kafin mu shiga cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna zan gabatar da waɗansu bayanai akan wasu matsaloli da suka gabata satin da ya gabata mun tattauna akan kalima ta wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana har muka kawo maganar Sheikh Ibn Ashur da yake cewa a cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani bai kawo wannan kalima ba har muka ce wato tana yi wa littafin da ke hannun malam kilan a ciki babu amma ni da ni dauki wannan littafin na duba tabbas na iske wannan kalima ina fata an fahimce ni amma wajen bayani akwai dan abubuwa da muka kawo a gutsire tana yi wa akwai kuskure cikin su shine wannan kalima ta wato bala'in nan tana da sigogi guda biyu wanda ɗalibin ilimi ya kamata ya hattara akwai baliya yabla akwai bala yablu babu bala yabli a cikin lugha a iya bincike na bala yablu a akwai wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un shi ko baliya sai a ce yabla shine abu ya tsufa kenan idza khalaqa wato ana cewa khalaqa thawbu tufafi sun tsufa ko khaliqa thawbu tufafi sun tsufa ko khaluqa thawbu tufafi sun tsufa kuma an ce khalaqa yakhluqu ya halici abu sannan khalaqa yakhluqu na tsufa khalaqa san khaluqa yakhluqu shi ma na tsufa sannan khaliqa yakhlaqu sannan ana cewa khaluqa bi kaza ai ya cancanta da wannan abin don haka kalima wallahi ɗaliban ilimi wajen bincike a rinka yin hattara don haka Allah ya taimake mu almuhimmu dai wannan kalima ta zo a cikin alkur'ani sannan kuma mun manta ba mu yi bayanin wasu illoli ba ko dalilan da suke sawa Allah subhanahu wataala yana jaraba ba mu faɗi wannan ba amma duk inda ta kai ta kawo dalilan da suke sawa a yi jarabawa Allah yana son ya daidaito mu ne wato Allah yana jarraba mutane da kyakkyawa da mummuna don halinsu ya bayyana wani mutum idan yana cikin hali na tsanani Allah ya sauƙaƙa mishi zai zama mutum nagari wani in yana cikin hali nagari ko ba haka ba in Allah ya tsananta mishi sai ya zama mutum nagari to amma wanda an ka bashi abu mai kyau ya kafirce aka sa shi cikin jarabawa ya kafirce ya nuna ba zai shiryu ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kaji la'allahum yarji'un dan saboda su dawo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون دان سبو دا ليسو داو ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سبو سوى أستو an gane ko walaqad arsalna ila arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra la'allahum yatadarra'un ashe dai don saboda ayi kankan da kai don saboda ayi dawo sai ka fahimci abubuwa da dama da suke sa Allah subhanahu wataala yana jarraban bayin sa da fata an fahimci wannan da kyau da haka wannan bayani ne ina ganin yana da muhimmanci shi yasa ni dan koma akan shi domin mas'ala wani lokaci za ku iske wajen bayanai sai a manta da wani abu tana yiwa kuma abin yana da muhimmanci ko ko tana yiwa kuskure an kai na bukatar a gyara domin gyaran nan shine mafi alkhairi babu dan adamin da baya kuskure kan ba ka dauki matsayin Allah kana kuskure kana mantuwa la yudillu rabbi wala yansa Allah shine baya yin kuskure baya yin mantuwa Allah ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah da'a wa rasulahu ku yi ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wala tawallau anhu kada ku juya ku ba da baya daga gare shi wa antum tasma'un alhali kuna ji wannan wato ana kiranta jumla ce haliya kenan wal halu antum tasma'un a halin kuna ji sai ku juya ku ba da baya malaman tafsiri suke cewa waɗanda suke kula da almunasaba bainal ayat munasaba tsakanin aya da aya dan mun faɗa a cikin alqur'ani akwai munasaba tsakanin aya da aya wanda musamman ibnu ashur ya kula da wannan fanni sosai akwai munasaba tsakanin sura da sura imam suyuti ya kula da wannan a cikin tanasu quddurar fi tanasu suwar da kuma munasaba tsakanin farkon aya da karshen aya a cikin marasidul matali' imam suyuti ya kula da wannan da kyau malamai da suna kokarin tsakanin jumla da jumla da aya da aya da kalima da kalima musamman ilimin nahwu shi ma yana kula da wannan dan saboda ka gane ijazi na alqur'ani sai suka ce anan an ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasula menene munasaba ana zancen in kun nemi cin nasara ko cin nasara ya zo muku ana zancen wannan kawai sai aka dawo aka ce ya ayyuhal ladina amanu aka yi kira sai malamai suke cewa domin lokacin da aka kira su a wajen yaƙi sun kyamaci fita wajen yaƙi musamman da ya zamanto ba jama'ar da suke so ba Allah ya ba su ko ba haka ba to sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa zai ba su nasara wa idh ya'idukumullahu إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين sun fita ba sa so Allah ya musu alƙawarin za su ci nasara ko ba haka ba to yanzu ana nan suna ganin kafirai sun fi su adadi mai yawa sun fi su shiri su su fita yaƙi ba kuma sun fi su makamai sun fi su komai amma da yake Allah ya musu alkawari suna ganin abin nan sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku aka taimake su sai nasara ta tabbata to tunda ashe yana yiwa ka so abu ba shine alkhairi gare ka ba kuma yana yiwa ka so wani abu shine sharri gare ka ko ba haka ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to in kun kyamaci fita amma Allah ya san nasara tana tare da abin da kuka kyama كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ومن تنا يوكو كما تأبي ذا من تشيني الخير الله يسني الخير من يوى أتكنسا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تتند هكا تتبتا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكو كي إيماني أطيعوا الله كما الله أدلك تندي أمرتكم wa rasulahu ku yi ma manzonsa da'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko to anan uslubi na alqur'ani wani lokaci sai ya ce ati'u Allah wa ati'ur rasula sai ya zamanto ya kawo ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum kaga sai shi kara ma manzo da'a to nan kuma sai ce ati'u Allah wa rasulahu ku yi ma Allah da'a da manzonsa bai ce ku yi ma manzonsa da'a ba to me yayin dalilin shafewa ka gani ko shine abinda malaman balaga ta alkur'ani suke tattauna akan sa can inda an ka ce ati'u Allah an kalli ma Allah da'a abu ne wanda ba a buƙatar ka sa hankalinka in ka gane abinda Allah ce ka ce tana yiwa a samu matsala a'a wa ati'ur rasul kuma manzo da'a mutlaq ba a buƙatar ka tsaya kana jayayya da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ba haka ba wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ko ba haka ba to tun da haka ne nan mutlaq ne amma an ka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa ati'u ulil amri ba malamai suka ce saboda yi ma shugabanni da'a yana karkashin yi ma Allah subhanahu wataala da'a da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suka ba da da'a umurnin da ya saba wa Allah da na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ba za a yi musu da'a ba amma ko ba sai an yi yaki ba an yi fito na fito in ba mas'ala ce da ta kai ta kafirci ga ta karara ta bayyana ba kamar yadda nasoshi sun kai bayani to nan sai mu gane cewa me yasa aka shafe wa ati'ur rasula dan saboda malamai suke cewa umurnin Allah da umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam tare suke tare suke ba a rarraba su manzo ba zai ba zai umurci al'umma da wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba ina fata an fice ko ijtihadi yayi in bai dace da abin da Allah yake so ba to Allah zai saukar da ayoyi ya nuna wannan ijtihadin da an kai a canza shi عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كما هكذا بني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ده سورة رسول mun fahimci wannan ko don haka da umarnin Allah da umarnin manzo tare suke wala tawallau malaman luka suka ce asalin shi wala ta tawallau ne aka shafe ta'un daya wala tawallau kada ku juya anhu daga gare shi to zamirin yana kuma zuwa gawa waɗansu tun da an faɗi Allah an faɗi manzo ya kamata a ce wala tawallau anhu ma kai mai jin larabci to akwai maganganu da dama na malamai zan kawo su daga cikin su abinda hali ya basuwa na farko wala tawallaw anhu waɗansu malamai suka ce nan umurni yana koma ne zuwa ga Allah domin asalin umurni daga wajen wa yake fitowa daga wajen Allah da mu da manzo duka an umurce mu biyo Allah subhanahu wataala da'a ya ayyuhan nabiyyu taqilla duk da annabi an umurce shi da ya bauta ma Allah subhanahu wataala kuma ji tsoron Allah subhanahu wataala waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wala tawallau anhu yana koma ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin idan yayi umurni bai umurni sai da umurnin Allah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كاغا أنت ينا حال التروى كما ينا حرم تروى الهاليك ونا الأمر لنوى نا الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ashe saboda umurnin da yake yi da umurnin Allah ne shi sa an ka ce wala tawallau anhu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da shi anhu din nan yana komawa ne zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin umurnin su tare yake kina abu guda ne ba za a raba wato ba za a raba ɗaibi ba ko ba haka ba yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin bai ce ahaqqu an yurduhu ma ba sai zaman to kenan wala tawallau anhu wala tawallau anil mazkur qabla dhalik mun fahimci wannan da kyau ko don saboda maganganu ne na tafsiri yana da kyau ɗalibin ilimi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wala tawallau anhu kada ku koma kada ku juya ku bada baya anhu ai anil amri bi ta'a domin an umurce ku da da'a ko ba haka nan bane ita ko da'an nan tana buƙatar abubuwa guda biyu yi na yi bari na bari to wannan umurnin da aka muku aka ce ati'ullah to kenan wala tawallau anil amri bi ta'a kada ku juya ku bada baya daga umurnin da an kai muku na da'a kaga malamai sai su yi maka bayani amma in ka zo ka ce haka kawai zaka tafsirin alqur'ani akwai matsala waɗansu ma daga cikin malamai suka ce an ka ce wala ta wallau anhu an maida shi ne zuwa ga Allah ba a kawo shi zuwa ga manzo ba saboda idan an ka kawo sunan Allah da sunan manzo to idan za a iya hada su ba a gabatar da sunan Allah ba wani lokaci wato sai a hana wannan kamar yadda zo cikin hadisi na Adi ibn Hatim na cikin sahihi muslim wanda wani mai khutba yake cewa wa man asahuma duk wanda ya saba manzo da Allah sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kai khatibi ne bi'sal khatibu anta sai ka ce wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa domin bai dace a gabatar da sunan manzo ba akan sunan wato Allah subhanahu wa ta'ala ban sani ko kun fahimta ba to wannan maganganu ne na malamai zan baka littattafai bari in ba da maraji dan saboda ɗalibin ilimi ya koma ka san wani in ya ji maganganun da bai san da su ba sai ce kai waɗanda maganganu da ina an ka samu su a'a akwai su cikin littattafai littafi na farko wanda zan baka akwai littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi sannan ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi karkashin waɗannan ayoyin zaka ga maganganun malamai ina ganin in yi hakan ga ayi an kai karshe tau ya wala tawallau anhu kada ku juya ku bada baya wa antum tasma'un alhali kuna ji an gane ko domin lokacin da sakon Allah bai kai gare ka ba abin ga wato abin nan bai kama ka ba umurni bai kama ka ba hali bai kama ka ba wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagh sai sako ya isa shi yasa ashe mutanen da sako bai kai musu ba za hukuncin su za a mai da shi zuwa ga Allah an gane ko musamman ahlul fatra da malamai suke zance waɗanda tsakanin annabi isa da manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda wani manzo bai zo musu ba wasu sun ce a yan wuta ne saboda mutum da hankalinsa zai iya gane akwai allah amma malamai suka ce wannan ra'ayi yana da rauni domin allah ce wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasula bai ce hatta na khluqa uqula ba da haka dole wannan matsala sai ka fahimce ta ko ba haka bane eh da haka ashe dole sai manzo ya zo amma nasoshi sun nuna za a yi musu hisabi a ranar tashi alkiyama waɗansu hadisan sun zo ingantattu wasu sun zamanto hasan wasu sun zamanto da'ifa ibnu kasir ya kawo su sannan kuma Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an yayi ishara zuwa ga wannan kenan sai zamanto surar tashi alkiyama za a yi musu hisabi za a kunna wuta a ce musu je su shiga wanda ya shiga ya zan dan aljanna wanda bai shiga ba ko ba haka ba kenan ko a nan duniya kike saba ma Allah ƴaƴan mushrikai kuma aka yi sabani tunda waɗanda waɗanda suka balaga ne wasu suka ce akwai nasoshi da suke nuna ƴaƴan mushrikai za a maida su khadamu ahlil janna su ne za a sanya su zamanto za su hidima ga ƴan aljanna waɗanda an kace yatufu alaihim wildanun mukhalladun waɗansu kuma suna ganin a'a waɗannan yaran su ma abin da ya shafi iyayen su na hisabi za a yi musu in an ce su shiga in sun shiga sun kasance ƴan aljanna cikin wannan wuta sai ta zamanto alkhairi gare su idan ba su shiga kuma za su zamanto ƴan wuta maganganu ne na malamai والله تعالى أعلم سألتي ولا تكونوا
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون شريعة تاجنني أكن أبو بوا قدابيو أمرني من كتدمي دهني ينزو أنباد أمرني أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون to kuma sai aka ƙara da wani hani domin wala ta wallau hani ne wala ta kunu shi ma hani ne sai zaman to an yi akafin hani akan hani yadda ana iya akafin umurni akan umurni ko kuma hani akan hani ko ko umurni akan hani ko hani akan umurni duka ana yin wannan akafin kenan wala ta wallau wala ta kunu wala ta kunu kakku kasance kalladina qalu sami'na kamar waɗanda suka ce mun ji an gane ko wahum la yasma'un alhali su ba sa ji malaman tafsiri sun yi sabani akan waɗanda ake nufi da wala takunu kalladina qalu sami'na waɗansu suka ce abinda ake nufi da alladina qalu sami'na wahum la yasma'un su ne kafirai su ne suke cewa sami'na wahum la yasma'un waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a abinda ake nufi da wala takunu kalladina qalu sami'na wahum la yasma'un su ne munafikai domin dukkan munafiki kafiri ne amma ba duk kafiri an munafiki ba domin shi kafiri ya fito ya bayyana aƙidarsa amma shi munafiki ya boye aƙidarsa to sai malamai suke sabani akan su malamai suke cewa a'a babu matsala ka duba cikin raddul adhan wa abin nan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kawo dan ra'ayuka guda biyu ka diba cikin tafsir tafsir al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir ya kawo dan maganganu cewa akwai abin nan da sauran tafasir amma malamai suke cewa babu matsala su kafirran nan qalu sami'na sun ce mun ji wahum la yasma'una busu ji ba dan sun ki karba ma'ana sun ji da kunnan su ko ba haka nan bane amma busu yi imani ba sannan kuma munafikai su ma sun ji amma jin nasu bai da amfani ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا kaga sun zo amma ba su fahimta ba da haka cewan da sun kai sun ji sun ji sautin amma fahimta abu su ba shi yasa ba karanta littattafai ne adda matsala ba ba sauraren wa'azi ne matsala ba shin ka fahimci abin da an ka rubuta ko ko ka fahimci abin da malam ya faɗa domin da yawan waɗansu suna munana fahimta ga masu wa'azi sai su je su fassara irin da suke so malamai suke cewa idan lam tafham ma uridu fala tufassiru kama turid idan baka fahimci abin da na faɗa ba kakka je kai fassara irin yadda ranka ya baka idan mallami ya baka fatawa baka fahimce ta ba kada ka je ka fassara fatawar mallan ka tsaya har ka gane ni malami yake so ya ce yanzu yana daga cikin abin da ya afka mu cikin tashin hankali mutum ya dauki littafin wani malami bai fahimci abin da ya ce ba ya masa hukunci ya dauki saurari wa'azin wani malami bai fahimci abin da malam yake so ba ya zo ya ce malam ya ce kaza to kaga in kana haka wannan mummunan niyya da ke gare ka wani lokacin ba da gangan ne kake yin wannan za a haɗu gaban Allah subhanahu wataala shi yasa kakka dauki alqur'ani kace zaka fahimta alqur'ani don kana jin larabci baka je wajen malamai ba baka san ka'idodin tafsiri ba kakka ce zaka fassara hadisi baka nemi fahimta ta magabata ba kakka ce zaka dauki littattafan shari'a ka karanta baka fahimci ka'idodin shari'a ba da usul fiqi kace ka san shari'a akwai hatsari fa hatsarin nan tun da nan duniya Allah zai kuma ya taka a gane baka yi karatu ba sannan in an tahi kiyama in ma girma ne kake nema ka ka kaskasta in an je kiyama in baka tuba ba kuma Allah subhanahu wataala ya kama ka don da wanda ya riga wanda ya riga ya mutu to mi za a yi kuma ina za ka ganin shi balle ka ce ka tuba sai dai sa'a guda tun da Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaih yake cewa idan ka zalunci mutum ya mutu to ka rinka masa istighfari ka ce Allah ya kame wannan lada ta zamanto sanadiyar wato zulmin da ka dauka to amma ni zai kai ka wannan ni zai kana roƙon gahara ba ƙarka in yi ba ina fata ana fahimta ta sha'ir ya ce la tazlimul mauta wa in qalal mada inni akhafu alaikum an taltaqu kar ku zalunci matattu ko da lokaci yayi tsawo sha'ir ya ce ina tsoron a game gaban Allah dan mutun ya mutu ba shi ke nuna maka cewa ka samu damar da zaka masa ƙarya ba musamman kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa Allah kai mu nasari wala takunu kallazina qalu sami'na kakku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji kafirai da munafikai duka sun shiga cikin wannan kafirai sun ji alqur'ani amma kuma basu fahimce shi ba munafikai sun ji alqur'ani su ma basu fahimce shi ba wa hum la yasma'un alhali Allah ce su ba sa ji nan yana nufin ba sa amfanuwa ba yana nufin busu ji ba a'a busu amfanar jin da suka yi ba domin jin da babu amfaninsa kamar matsayin baji bane ina fata ana fahimta a wajen Allah subhanahu wataala bai da amfani shi sace wahum la yasma'un dan da yace wahum la yasma'un ba yana nufin ba sa ji kwata kwata ba kafirai suna ji dan muna ganin su muna musu magana suna karbawa ko ba haka nan bane suna sauraren music suna karkada kai ko ba haka nan bane dan haka wannan ne suna ji amma ji irin wanda yake na fahimta shi ne abu ba Allah kai mu tsari sai Allah ce inna sharrad dawa
inna sharrad dawa الله سبحان الله نعم الصم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن حرفين لينا نفهم تحقيقي أبن ديك أنكر ففاشي التأكيد والتحقيق تبس إن شر الدواب lalle mafi sharrin dabba inda Allah a wajen Allah subhanahu wa ta'ala asummu kurame jam'i ne na asammu kurame albukmu bebaye jam'i ne na abkamu an gane ko allazina la yaqilun waɗanda ba sa da hankali a nan wannan aya tana cewa inna sharar dawab mafi sharrin addawab addawab wato jam'i ne wabin na addabatu in an ce addaba shine dukkan abin da yake tafiya akan ƙasa an gane ko abin da yake tafiya ma ya dubbu alal ard abin da yake tafiya akan ƙasa to shine ake kira dabba shi yasa a ka'idar larabci duk abin da yake tafiya akan ƙasa sunan shi dabba amma galibi a cikin urfin larabawa in anka ce dabba ana nufin abin da yake da kafafuwa guda hudu kuma yake tafiya akan mi akan kohoto shi yasa idan ka ce mutum dabba yanzu za a samu matsala ko ba haka nan bane amma asalin kalmar dabba tana nufin abin da ke tafiya akan ƙasa wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum mun fahimci wannan amma waɗansu daga cikin malamai akwai sabani wasu suna ganin a'a dabba ba sai abin da ke tafiya akan ƙasa ba har abin da ke tafiya akan sama akwai dabba dalilin su kuma ba wai sun faɗi magana bane don suna son su faɗa a'a suna faɗa ne wato abin nan da dalili an gane ko shine cewa Allah subhanahu wataala a cikin suratul shura yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihi ma min dabba kaga fihi ma yana kuma zuwa sama da ƙasa wanda suka ce a fihi ma yana kuma zuwa ga ƙasa ita kadai amma dai ka san dai akwai aiki wurin ka ko ba haka nan bane shi yasa wadansu suna ganin a kalma ta dabba har abin da yake sama an gane ko almuhimmin nan dai inda sharrar dawabi kenan daga dabba ya dubbu ne ko shine sharrin dabba an gane ko kenan abin da ke tafiya akan ƙasa inda Allah amma a wajen Allah an gane ko to asum su ne wato kurame jam'i ne na asam shin kafirai kurame ne ba kurame bane suna ji albukmu bebaye kurame ne daga sauraren alkur'ani suna gudun su saurari alkur'ani kaga sun sun tawagga fuska ma ba su ji ba in kuma sun ji to ba za za su yi kokarin toshe kunnansu idan ma kuma su bus toshe kunnansu ba to kuma ko sun ji ba za su yi aiki da shi ba ba za su fahimta ba da Allah ya faɗa mana Allah innahum yastaghshuna thiyabahum liyastakhfu min wani lokaci sai su gudu sannan kuma ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wani lokaci sai su dauki yatsunsu ko mu ce abin nan ɗayan yatsunsu su saka ci a cikin kunnai dan kar su ji wani lokacin kuma sai su gudu su ce ka a saurara ayi kuwa da taratsi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun wani lokacin kuma sai su zo su saurara Allah ce wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idha ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا kaga ashe suna da halaye daban-daban to da haka da an ka ce as-summu kurame ne ana nufin summun an sima'il haq ba sa jin gaskiya ko sun ji kuma ba za su aiki da ita ba al-bukm bebayina ba sa iya fadar gaskiya in ma sun faɗe ta wani lokaci to can ba a rasa bane ba wai suna da niyya ba Allah ne ya tilasta da su sai sun faɗa an gane ko alladhina la yaqilun sune waɗanda ba sa da hankali kafin mu ci gaba a aya ta gaba shine cewa akwai abin da ake kira ayatul mutashabihatul alfaz ayoyin da zaka iske sun yi kama da juna ala rabba mai hadda alqur'ani in bai fahimce su ba kullun sai ka je na wata sura ya hada wata sura ko ba haka nan bane mutashabihatul alfaz akwai malaman da suka yi littafai ma kan wannan da dama imamu shatibi na da qasidatu atrab alqasaid da sauran su dai wato abin da dai nake son in ce anan ala rabba dole sai ya kula da mutashabihatul alfaz ya gane ina ne sun kai kamanceceniya ina ne suka rarraba wani lokacin ma sai aya ta kare sannan za ta samu bambanci da wata ƴar uwarta duk ayoyin iri ne wani lokaci to kaga a cikin wannan sura akwai inna sharrad dawabi indallahi indallahi alladhina kafaru an gane ko fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun sannan nan ko inna sharra dawabi inda Allah inda Allah sum can inda Allah alladhina kafaru nan ko inda Allah summul bukm alladhina la yaqilun kun ji alarama yayi da garniya ban sani ba ko waccan ta ta dauki alarama ko ko kaga Allahu alam ko alarama yana tunani ne illa cikin wadansu al'amura wannan abu na farko kenan ana ba da kissa wani malami kullum in yazo yana ba mutane sallah sai ɗauko manya manyan surori can sama can sama can sama baya taɓa wa ƙasa ran nan yana karatu can saman nan sai aya ta riƙe yayi da baya da baya ana ta gyara ya kasa ya kasa gyarawa sai wani ce ku ta mutun shi da ba ba karan bari na gare shi ba ga su izazul zirta nan da izaja a yaya bar su kuma da shi can tun da shi ɗauko sama shi ta shi ta rigima ta kun san mutane shi a nan sai a hankali wani dama ya jima ya kai shekara biyar wani ya kai shekara goma shida jiran sai ta haɗa ku sai ya kibi da gwan shagari ka Allah ya muna mai kyau to inna sharrar dawab lalle mafi sharrin dabba nan kalima ta sharru an gane ko shine wato ana kiransu su siyagu tafdil asalin si a sharru ne kamar khairun asalin shi akhyaru ne mafi alkhairi shi ko asharru mafi sharri amma saboda yawan istimali sai a cire alhamza larabawa sun ka shafi alhamza a yadda malaman nahau sun kai ta'adili to anan an ka ce inna sharrad dawabi mafi sharrin dabba ko ba haka ba inda Allahi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan in an ka ce su ne mafi sharrin dabba ibnu kathir rahmatullahi alaihi da ya zo akan wannan aya yake cewa su waɗannan sharrul bariya ne su an mafi sharrin wato halittu kenan li'anna kulla dabbatin domin kowace dabba mimma siwahum wadda ba rai ba muti'atun lillahi tana ma Allah subhanahu wata'ala da'a fi ma khalaqaha lahu saboda abinda Allah halicce ta da shi Allah ya halicci komai ya halicce su don su bauta ma Allah kuma suna bauta ma Allah tsuntsaye suna bauta ma Allah ko ba kana bane inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura kullun lahu awwab wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab amma da ya zo mutane sai ce wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihi al'azab kaga anan komai yana ma Allah da'a magana malam kenan daidai take wa haula'i khuliqu lil ibada su ko kafirai an halicce su su da munafikai don ibada fa kafaru sai suka kafirci to anan in an ce musu mafi sharrin dabba akwai matsala ina fata an fahimci ni to ina dabba wadda take dauke da sharri tunda su wadancan Allah ya halicce su don ibada ko ba haka ba suna bauta ma Allah to su ko kafirai kamar yadda malam yace an halicce su don ibada ba su bauta ma Allah ba to wace halitta ce aka yi an gane ko wace halitta ce aka yi wadda an dauke da sharri har su waɗanda kafirin sun kafita ina fata ana fahimta ta ba sani ko kun fahimce ni ba to a nan sai ka fahimci wani abu shine cewa nan tana yiwa ana nufin su sharrin dabbobi ne dabbobi ne masu ɗauke da sharri amma ba ana nufin su ne mafi sharrin dabba ba dan babu wata dabba wadda ba ta yi Allah subhanahu wataala da'a mun fahimci wannan da ke ko maslubul afdaliya ne anan ina fata an fahimce ni amma a cikin suratul a'raf da Allah ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall to su nan da Allah ce bal hum adall sun fi wato dabbobi abin nan dabbobi bata to nan ana iya ɗauka shi akwai afdaliya domin ita dabba ba ta shiryuwa ba ana nufin ta bace a shari'a ba a'a tana da bata game da al'amarin rayuwa tana ci ne ta sha kamar yadda ake jiran lokacin yanka ta ta jahilci makoma wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru maswan lahum to nan sun fi dabba bacewa domin su suna da hankali dabba ba ta da hankali irin nasu amma dabba tare da haka an gane ko ita tana iya shiryuwa wani lokaci zuwa ga abin da ke amfanin ta su ko ga suna suna tunkara abin da zai halaka su amma anan sharrar dawab wato su ne mafi sharrin wato abin nan dabbobi ma'ana su ne dabba wadda take dauke da sharri domin nan babu wata dabba wadda a dauke da sharri balle hamu ce sun fita zama sharri wannan shine abin da ya bayyana gare ni wallahu ta'ala a'lam inna sharrar dawabi lalle mafi sharrin dabba inda Allah a wajen Allah as-summu kurame an gane ko al-bukmu bebaye alladhina la ya'qilun wadanda ba sa da hankali a nan kuma sai mun fahimci wani abu don abin nan da an ka ce ba sa da hankali ba wai ana nufin ba su da hankali kwata-kwata ba hankali malamai suna kasa shi gida biyu akwai hankali na shari'a ko ba haka ba akwai hankali kuma na duniya kun san ba mu fahimta irin waɗannan abubuwa na farko ita kalima ta hankali daga wato al'iqal aka samu ta al'iqal shine abin da ake ce ma akala yaggiya wanda ake daura mara kumi kun fahimce ni wanda ake daura mara kumi dan a hana shi abin nan ita da hausa muke ce ma akala iqan to yanzu wannan yadda wannan igiyar take hana dabba ta yi abin da take so ana iya ai controlling ɗinta ko controlling ta to kamar haka ne an ka samu al'aqlu domin yana kiyaye dan adam ya fada daga cikin abin da bai dace ba Allah ya kira ma'abuta hankali ulu baqiyya فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم me yasa aka kira su masu saura waɗansu malamai suka ce saboda in azabar Allah ta zo su kaɗai suke saura waɗansu suka ce a'a saboda su kaɗai ne a wajen Allah ma'ana an mutane sauran kamar ma babu su sannan Allah ya kira hankali annuha jam'i ne na nuhiya أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع عن الوقوع فيما يشينه to kaga ashe duk munasaba sannan Allah ya kira hankali al-lubbu a cikin alqur'ani duk da yake bai zo mufrad ba sai jam'i inna ma yatazakkaru ulul albab ma'abuta hankula al-lubbu shine al-khalisu tataccen hankali to in an ka zo qur'ani yana cewa babu hankali yanzu in muka dubi kafirai sai mu ce ai suna da hankali ga su da jami'o'i ga su da technology ga su da kirkiri ga su da kaza ga su an yi musu magana suna ganewa ai ba mahaukata bane sannan kuma ai a kasashen turai wani lokaci ana samun gidan mahaukata ko to amma ke dai inda duk mahaukata ne za a yi su gane wannan mahaukaci ne ko ba haka nan bane to kenan ya nuna suna da hankali to nan da Allah ce la ya aqiluna wani irin hankali Allah yake zance wannan hankali wanda Allah yake zance shine na shari'a wanda abbabu أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب توسوا أي أوجان الله أما سوانكلي أتكين طلاق ستي فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا أشياء أوجان الله ما سو إيماني سوني كده هنكلي sannan nan cikin suratul ra'd tace inna ma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq wadanda suke wato cika alƙawalin Allah sannan ba sa warware alƙawari والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل sune waɗanda suke sadar da abin da Allah ce a sadar da shi sawa'an ko mun ce zumunta ce ko mun ce a'a imani da annabawa bai dace a yanke ba daga annabi Isa ko daga annabi Musa a barna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai maganganu da dama an gane ko walladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum kuma suke jin tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su alhisab suke jin tsoron mummunan hisabi wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim waɗanda suke yin hankuri don neman yarda Allah an gane ko dan Allah suke yin hankuri sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata masu tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sannan suke ciyar da abinda muka arzikta su da shi sai arzikin na Allah ne ke ciyar da su wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sannan suke tunkuɗe mummuna da mai kyau to kaga a wajen Allah kaji masu hankali to muku a wajen mu yanzu fa a mu yanzu mai hankali a wajen mu shine wanda iya ƙarya da wanda iya saba alƙawari da wanda iya cin amana da wanda iya zaluncin mutane da wanda iya babakere da al'amarin jama'a wannan shi ne an mai wayo mu wajen mu in an ka gaya ma magana ma ta gaskiya in ka je ka hudi sai a ce ashe wane wawa na yau shi aka faɗa ma magana ta gaskiya ƙarya ka je ka hudi ta to ni ce ka faɗa min ban ce ka faɗa min ƙarya ba ko ba haka ba dan haka ka rike ƙarya ka ba sai ka faɗa min ba a wajen mu yanzu a duniya wayayye an gane ko mai hankali shine wanda ya san yadda za a tara duniya ko ta hanyar haramci dan yanzu ba mutane ba ruwan su ma da zancen haram ko da halal alhalalu sun kace ma halal bil yadi duk abin da ya ko ga hannu shine a halal shikenan sun ka ce abinda a halacci ne abinda ka samu ya shigo hannu abinda a haram shi ne abinda baka samu ba wanga shi ne ta'arifin halatta a wajen gayu da mutanen zamani kun ga akwai matsala shi yasa wannan hankali na shari'a in babu shi billahi alladhi la ilaha illa huwa dan can samun haɗin kai a tsakanin musulmi ba zai yiwa ba Allah ya ce ma yahudawa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zalika bi annahum qaumun la ya'qilun kana sa tsammanin tare suke amma Allah ce qulubuhum shatta zukatan su rarrabe suke don mi zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda mutane waɗanda ba sa da hankali ashe in ba a hankalci shari'a ba ba a bi Allah ba ba a bi manzo sallallahu alaihi wa sallam dan can hadin kai tsakanin al'umma wala bai kuta su ba Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin wata muhadara da ya gabatar al-Islamu dinun kamil ya kawo wannan mas'ala din da haka yana da kyau mu fahimci cewa ba abin da zai hada mu sai addini duk abin da za a kawo a duniya in dai ba addini bane ba yadda za a yi haɗa kan mutane wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim kudi ba za su iya haɗa kawunan mutane ba saboda in akwai su yau gobe babu in an ba wani rabon wani ya fi na wani ba zai yarda ba amma imanin shi kaɗai in an tsaya mishi imani na gaskiya shi kaɗai zai iya haɗa kanun mutane don haka duk mu daina baka mu wahala zancen launi baki da bakin duniya da fari da farin duniya da dan gari da dan gari da dan jiha da dan jiha da dan kabila da dan kabila da dan fati da dan fati da dan kasa da dan kasa da dan nahiya african da wani ne wanda wallahi duk ba zai hada kanun mutane ba ko da an hada kai wani dan lokaci da dan wani zai cewa akwai union european akwai united states na america ko ba kanan bane kuma ba su hadu kan imani ba ko jira lokacin da za su wace ba za su wace domin ba don Allah akai ba ina fatan kuna fahimta ta don haka ‘yan uwa musulmi abinda zai haɗa kan musulmi shine a dawo ma alƙur'ani a dawo ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a mai da son rai gefe sai ka iska an samu haɗin kan al'umma amma matuƙawar ba wannan za a yi ba ina wallahi ƙarya ce almuhimmu dai Allah ce alladhina la yaqilun sune wanda ba sa da hankali hankali irin na shari'a ba hankali irin na halitta ba wanda Allah ke halitta kowa da shi wanda kuma jarrabawa yau da gobe ita ke sa wannan hankalin ya ƙara samun experience wallahu ta'ala alam سألت ولو علم الله
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا da Allah ya san akwai akwai alkhairi a tattare da su la asma'ahum da Allah subhanahu wataala ya jiyar da su amma Allah ce walau asma'ahum da ma Allah ya ji yadda su latawallau da sun juya sun ba da baya wahum mu'ridun suna masu kau da kai ina fata an fahimta to anan da Allah subhanahu wata'ala ce walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi tare da su an gane ko ibnu kathir da ya zo tare da wannan aya yake cewa thumma akhbara ta'ala bi anna lahum la ilma lahum sahih Allah ce ba su da ilimi ingantacce wala qasda lahum sahih sannan ba su da niyya ingantatta law furida lahum an gane law furida lahum fahmun faqala dama an kaddara musu an ce suna da fahimta an gane ko fahman an karbuta amma ya kamata ya zama to law furida lahum fahmun ban san inda kuskuren ya zo ba faqala sai Allah ce walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai alkhairi tattare da su la asma'ahum da Allah subhanahu wa ta'ala ya jiyar da su ai la afhamahum inji ibnu kathir da Allah ya fahimtar da su wa taqdirul kalam ibnu kathir yace abinda za a kaddara walakin la khaira fihim sai dai babu alkhairi tare da su an gane ko falam yufhimhum Allah bai fahimtar da su ba li'annahu ya'lamu domin Allah ya san cewa annahu yadda sha'anin yake law asma'ahum da Allah ya ji yadda su ai afhamahum an gane ko da Allah ya ji yadda su latawallau an zalika da sun juya sun ba da baya qasdan da gangan wa inadan kuma dan saboda taurin kai ba da fahimihim zalika bayan sun gane sun ji sun fahimta amma saboda ya saba musarrar su za su je su ba da baya wa hum mu'ridun ai da za su koma su bada baya anhu daga gare shi ashe abin da yasa Allah subhanahu wataala bai sa suka fahimta ba dan ko sun fahimta ba za su yi aikin ba wannan shi yake nuna muna wato kewayewa ta ilimi na Allah subhanahu wataala wani zai ce to me yasa Allah bai sanar da su ba tana yawa inda Allah ya ganar da su da sun gane a'a ya san da ko ya ganar da su in ba su da niyya ta gari shi yasa ilimin Allah shamilun likulli shay ilimin Allah subhanahu wataala ya hada komi da komi malamai sun ka ce alima ma kana Allah ya sa abin da ya wuce wa alima ma ya kunu Allah ya sa abin da yake kasancewa yanzu wa alima ma sa ya kunu Allah ya san abin da zai kasance zuwa gaba sannan wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da can da ya wuce bai kasance ba amma da ya kasance da Allah ya san yadda zai kasancewa domin Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da sun fita tare da ku kaga ai wannan fitar har abada ba za ta yi ba amma Allah ya san ko sun fita ba za su amfana da komai ba sannan wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu abinda zuwa gaba ba zai yiwuwa ba ba wanda ya wuce ba a'a zuwa gaba Allah ya san ba zai yiwuwa ba to shi ma inda zai kasance Allah ya san da zai kasancewa shi yasa Allah ya faɗi ƴan wuta ai yanzu kiyama ba ta tsayu ba ko ai za ta tsayu to Allah ya ce da an dawo da su duniya da ba za su yi aiki na gari ba da haka zaman su cikin wuta kai mamakin shi kai dan adam ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون da haka ka ba kanka wahala wannan aya da nigganta da ce ta to an kai karshe dan lokacin wani lokaci da ban kai wannan wurin ba wajen hadda alqur'ani da karatu sai ina cewa tana yiwa kafirai in sun je wuta kilan suka ga wutar jahannama in sun dawo za su ji tsoro ko ba haka ba amma tun da daga wannan aya ne ce to yanzu kan shikenan an kai karshe walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadibun Allah kai mu tsari to walau asma'ahum da Allah ya jadda su da tawallau da sun juya wa hum mu'ridun suna masu kau da kai to ya za ya ce an juya kuma suna masu kau da kai kaga na akwai wani abu tawalla bi ne tawallau sun juya sun bada baya to kuma wa hum mu'riduna kuma suna masu kau masu masu kau da kai masu bada baya a'a la tawallau wadansu malamai sun kace sun da sun juya wahum mu'riduna alhali suna masu kau da kai kenan abinda za su ci gaba da aikatawa ne an gane ko ko kuma wagga walaukin nan walau asma'ahum ita suke kira wusliya lil mubalagha sai kai hattara don laularo ba guda bace wadansu malamai sun kace la tawallau bi qulubihim da sun juya da zukatansu wahum mu'riduna bi ajsadihim kuma sun bada baya wato da mi da jikinsu sai zaman to juya bici zuciya ta juya jiki ya juya domin akwai wanda zuciyar shi bata juya ba amma jikin shi ya juya akwai wanda kuma wato jikin shi bai juya ba amma mi zuciyar shi bata yarda da abin da ake ba kamar dan adam na wani yana tare da kai an gane ko yana gaban ka amma bai tare da kai wani kuma bai tare da kai amma kuma wani bai bai gaban ka amma yana tare da kai duniya kenan tana yiwa yanzu matarka wanda ka zama da ita da abokanka cikin abokanka akwai wanda yanzu zamani kuna tare tabbas yana gaban ka amma ba tare da kai yake ba akwai wani yana can wata kasa amma kuma shi bai a jikin shi bai tare da kai amma zuciyar shi tana tare da kai na fata an fahimci ni duniya sai kai hatara da wannan sha'ir yace jismi ma'i ghaira anna ar-ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani falyajab an-nas minni anna li badanan bila ruhin wa li ruhun bila badani jismi ma'i yace jikina na tare da ni ghaira anna ar-ruha indakum yace amma raina yana can tare da ku yayi balaguro ne yace ma yan uwansa raina yana can tare da ku da masoyansa faljismu fi gurbatin yace jikina yayi balaguro war ruhu fi watani amma rayuwata tana can garin mu falyajabin nasu min yace mutane ku yi mamaki irin wannan dan adam annali badanan bila ruhin ina da jikin da bai tare da rai wali ruhun bila badani sannan ina da jikin da bai wato ruhin da bai tare da rai ma'ana kamar na rarraba kenan tunda asalin dan adam yana da ruhi yana da mi yana da jiki to ga jikin da bai tare da rai garan da bai tare da jiki wato shari yana son ya nuna hankalinsa yana wuri yasa ko a aji wani yana zaune na tare da malami amma kuma jikin ya annan hankalin ya tafi wani wuri yasa da yawa sai a yi karatu a kare wani bai wasu abin da ake yi ba ko ba karan bane eh za a zo a yi wa'azi wani sai an kare kamar da suka ce ma za qala anifa haka ne gashi zaune tare da malam an yi wa'azi an kare amma ina sallan ma haka an ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to amin bitan sai ya gari cikin sallah ake in sallar sirri ta sai in liman ya ce assalamu alaikum sai ya ce kai har mun kama ke iyaka eh zuciya ba ta tare da malam Allah ya kyauta to Allah kai mun tsari na'am to wahum muridun suna masu kauda kai wannan maudu'i ne na alqur'ani duk wanda ya kauda kai daga ayoyin Allah to shi ko yana da sakamako a duniya da lahira duka Allah zai nuna mishi akashi a lahira Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin da sauran ayoyi قال سي الله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kira idan muka duba da Allah ya kira zuwa ga masu imani an bijiro da maganar kafirai tunda ba akan su ake magana ba ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa rasulahu to hanin da aka yi shi ya kawo maganar kafirai wala takunu kal ladina wala tawallu anhu wa antum tasma'un sai an nuna wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un suwaye su inna sharra dawabi inda Allah summul bukmul ladina la yaqilun walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun ya sake komawa zuwa ga kira zuwa ga masu imani don haka haka za ka gane munasaba tsakanin ayoyin alkur'ani idan ba haka ba to abin haka na za a ita ta yara ta ta ta ta ta ta in an nemo ka an ce ina munasaba an ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir to mi an munasaba tsakanin wannan da wannan sai ka rikici an gane ko to ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani istajibu lillahi ku karɓa ma kiran Allah an gane ko na an ce istajibu lillahi ku karba ma Allah ma'ana ku karba ma kiran Allah walir rasuli ku karba ma kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wa alamu ku sani cewa annallaha haqiqa Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana iya sawa shamaki an gane ko tsakanin mutum wato wa kalbihi da zuciyarsa wa annahu ilaihi tuhsharun kuma tabbas ga Allah ne za a taro ku to nan da aka ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah ya ku da kuka yi imani ku karba makiran Allah walin rasuli ku karba makiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan duk alkhairin duniya gaba ɗaya da na lahira ya tattaru ne cikin karba makiran Allah da kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون duk wanda ya karba makiran Allah ya karba makiran manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ya tsira duk kuma wanda bai karba makiran Allah ba bai karba makiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ba alamun halaka sun bayyana gare shi a nan duniya in bai tuba ba da ya mutu karshen halaka an kai karshe Allah ya muna miki to istajibu lillahi ku karba makiran Allah walin rasuli da kuma manzo idza da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga wato abin da zai rayar da ku anan imam suyuti a cikin littafin sa ad-durrul masud abinan al-iklil fi istinbat at-tanzil afwan al-iklil fi istinbat at-tanzil yake cewa wannan aya malamai sun fitar da istinbati a cikin ta littattafai ne guda biyu duk mai san yadda san yadda ake istinbati cikin alqur'ani ne mudan littattafai guda biyu na farko risala ta magister da aka rubuta a ƙasar saudiya manhajul istinbat na fahad bin mubarak an gane ko na biyu al-iklil fi istinbat tanzil musamman ka doki taba'a wanda an yi tahqiqin hadisan ta saboda in an kawo hadisai ka san su inganta ko su inganta ba ya fitar da mas'ala sun fi mas'ala 500 to a cikin wannan littafin yace a ƙarƙashin wannan aya malamai sun ka fitar da cewa shi manzo idan ya kira ka koda kana sallah to zaka karba mishi da ya kawo wannan matsala sai ya tafi mai takikin littafin da ya zo Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ya kawo hadisin yake cewa hadisin yana cikin Sahihul Bukhari na Abi Sa'id Al-Mu'alla manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi na sallah bai karba ba sai da ya kara sallah zo sai ce ashe Allah bai ce ba istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum to kaga wannan sai da manto maudu'i ne khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da suka ke banta malamai sun yi littattafai kadiba cikin muhtasar akwai akwai babi da ya fitar ko in ce masaloli da ya fitar kan wannan abubuwan da sun ke banta da manzo dan in an tashi cikin shari'a sai ka fitar da da kaza da kaza da kaza da kaza manzo ya ke banta da su suna da yawa kana iya samun ayoyi kana iya samun hadisai waɗanda suke nuna ga abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ke banta da su a shekarun baya na taɓa gabatar da muhadara ina ganin a garin kwanni in za a kai kamar shekara takwas ko tara ko goma kan khasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan muhadara ke wannan lokaci ba ko an dauke ta ban sai yanzu ko ana samun ta ba sai dai Allah ya bamu iko tana yi wa ai karatu kan wannan daga ciki shine manzo sallallahu alaihi wa sallam an ba shi damar yayi mace heda nawa yayi mace heda hudu ko ba haka nan bane sannan kuma daga ciki an ce shi matan shi in ya mutu ba a auren su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada wannan babu wanda ya samu wannan in ba shi ba ko shugaban kasar duk duniya ga mutu matan shi yanzu ana aure ta ko ba haka nan bane ko a aure ta don kyawu ko don kuɗi ko don duka ko ba haka nan bane khasa'isun nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan yace da an ka cewa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi yake cewa Allah yana iya sawa shamaki tsakanin mutun da bawa an gane ku tsakanin mutum da kuma zuciyarsa ya ce akwai wato akwai raddi akan kadariya waɗanda suke ganin ɗan adam shi yake ma'ana shi yake ɗaukar alkhairi ko sharri da ba da izinin Allah subhanahu wataala ba ya ce wannan ba gaskiya bane don Allah ce yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana isa shamaki tsakankanin mutum da zuciyarsa amma shin in Allah ya sa shamakin anan akwai tambaya me yasa Allah ya sa shamakin saboda ya san wannan mutumin ba mutum ne na gare ba shi ya kamata mu gane Allah in yayi abu akwai hikma ciki ko ba haka nan bane ba wai haka kawai Allah subhanahu wataala hana mu dinsu mutane shirya ba a ya san da buscance tuna ba kamar da muka kawo ayoyi a dazun nan ina fata an ka kaje ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun da ya da su da sun juya sun bada baya to bai amfani kuma sanar da su ka babu ne amfani mun fahimci wannan da ke ko يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول كربا ما الله كربا ما منزو إذا دعاكم إذا يكراكم نما أكوي مسألة بيتي إذا دعواكم با دومين يا كما تيتي إذا دعواكم بيوني كو منا ليبيا لوكتنا منا كراتو ana kan lokacin gaddafi ana yawan ɗaukar ƙasashen da wato babu musulmi da yawa kuga kamar misali Nijar da Najeriya ba a dama ɗauki mutane masu yawa ba a wannan jami'ar nake zance amma za a ɗauko 'yan China kamar mutum ɗari sai a kawo me yasa suke yin wannan saboda can idan suka ƙare karatu za su iya yaɗa musulunci amma sai ka ishe kamar Nijar an bata mutum biyar ko mutum goma amma China sai a bata mutum ɗari wani zai ce to a to ai Nijar ta fi yawan musulmi a ba wannan aka hankalta ba ba da'awa da cigaban musulunci mun fahimci wannan to dan China sai aka kawo shi an ka kasu ma'ahad ta'hili da ake cewa ma'ahad ta'hili ma'ahadul lugha inda ake koya musu yare tun da yawan su ba sa jin yare to amma in suka zo za a kawo su akwai yan cana waɗanda suke gaban su kuma za a rinka koya musu akwai yadda ake faɗar kalima da haruffa kuma ana nunawa a hoto misali ga yadda ake yi har su samu su koyi yaren larabci to dan cana an ce mai mutum guda ana ce mai ka assalamu alaika in mace ce za a ce assalamu alaiki in kuma mutum biyu ne sai a ce assalamu alaikuma idan mata ne uku sai a ce assalamu alaikunna har zuwa abin da ya sama in dai mata ne idan kuma maza ne sai a ce assalamu alaikum uku zuwa ga abin da ya sama ko ba ka nan bane idan maza da mata ne gaba ɗaya a taro sai a ce assalamu alaikum ko sun cika duniya gaba ɗaya to sai wani ɗalibi ya zo sai iske mutum biyu suna zaune ina fatan kun fahimce ni sai ce musu assalamu alaikum mutum biyu ne dan cana an koya mishi ka'ida sai zo dibi mutane shina bayan wannan mutumin wanda ya ce assalamu alaikum sai yadda dabe shi ta baya ya ce mishi la la la la la la assalamu alaikuma ma'ana wannan ɗalibin ya yi kuskure masu koyon larabci kun san akwai akwai abin nan nasu duk da yake ko mutum guda ne kana iya cewa assalamu alaikum saboda mi saboda yana tare da mala'iku mun fahimci wannan da ke ko da haka shi ya rike wannan ka'ida yana rike da idan an tsatsauran ra'ayi na kamar ɗalibi na sabon samun karatu ina fata an fahimce ni yanzu da fara shiga addini ko yake yake fara fahimtar larabci sai ka iske yana ganin ba malamai kamar suna yin kuskure ko kuma su gane abin da ake nufi ba mun fahimci wannan a abin ka'ida ɗari bisa ɗari wani lokaci sai ka kai baka san dalilin da yasa aka saba ma ka'ida ba tana yawa akwai wani dalili wanda yasa aka saba ma ka'ida shi yasa irin waɗannan masu koyon larabcin a jami'o'i za ku ga ana dariya su saboda in sun zo za su yi wata magana sai su zo su faɗi wata magana sai ta baka mamaki wani yake bani labari a jami'a su a kasar sudan idan sababbin koyon larabci suka zo idan suna neman abinci ba za a ba su abinci ba to in aka aka shiga layi aka ba su abinci to in suka zo wajen sawar inda ake sawar nama kun sa sa nama sai ake sa musu nama to idan aka sa musu nama ana jiran su yi magana sai shi haka ce asa sai a ce mai maza sai ce inzil inzil sai a ce mai inzil mi ce inzil baqara huna a sabce mai saniya nan gaba wai lahmul baqara ba shi bakara gaba ɗaya za a sauke mai da ba suna sauke larabcin ne duniya ko haka yake ana ma irin wannan ko ƴaƴan ka wata rana ce bari mu jarabi ba kun san tsohon nan sai an taba shi bari mu sashi matar ka ma wata rana in ta ji daɗi sai ta ce bari yau sai na hauda shi sai na sashi yayi shofi miji ma yana sa matar shi ta yi shofi ko ba haka nan bane da ka ce mata naga wata yarinya ka himma ka ƙara sauran bayani ran ran ta yana ɓaci bata ji mashin yarinya nan da ka gani accident ne ta yi tausayi ne ta baka a'a da ka ce ka ji wata yarinya kare ka ta kai ran nan babu babu abin da za a yi dan haka kowa ma ana iya masa wannan an ce wani gayi masu fukaha suke ba da labari suke cewa wani gayi ne ya zo iska larabawa sun aza shayi to shi bai jin larabci kuma yana son adam mai shayi yayi yayi bai san sunan shayi ba ya rasa yadda zai yi ga shayi saman wuta wato tukunya tana ta farfasa yana son adam mai shayi sai ya zo ya ce musu assalamu alaikum larabawa sun ce alaikum assalam ya ce musu uridu ashrabu jahannama qalilan ya ce yana so yana so adam mai jahannama da Allah ya kyauta dan haka dai istajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum idza da'akum idza da'awakum ne asalin sa amma an ka ce idza da'akum saboda da umurni idan kiran Allah shine kiran manzo kiran manzo shine kiran Allah subhanahu wataala an gane ko dan haka ga wanda akwai raddi ga waɗanda suke iddia'in hadisi ba maganar Allah subhanahu wataala ce ma ana Allah bai umurni da hadisi ba lima yuhyikum ga abin da yake rayar da ku ba ana nufin yana kira abinda babu rayuwa a cikin shi duk abinda ya kira zuwa gare shi akwai rayuwa a cikinsa kashi faci za mu zo sati mai zuwa in Allah ba mu nasara ya ba mu iko ya kai mana rayuwa a yi bayanin wannan wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi a san cewa Allah yana iya shiga tsakanin bawa wato da zuciyarsa wa annahu ilaihi tuhsharun kuma ga Allah subhanahu wataala za a tayar da ku tayarwa ita ma yadda za a gaggaban mutane maudu'i ne na alkur'ani yau mu nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara da kuma wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara ayoyi sun yi bayanin wannan yadda za a tayar da mutane wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins wa yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah ko wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi ha'ula'i am mudallu sabil da sauran ayoyi na alkur'ani suna nan barjat ala ran makaramta mu na aya ta karshe wattaqu fitnatan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة كجس أوران وتفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بذات الشافي وأن سكي زالمتي أتكنكم با سوكتي akwai wata riwaya shadda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa za ta shafi waɗanda suka yi zalunci su kadai an gane ko kenan sai zama to a ce guda biyu bayani zai zo a sati mai zuwa idan muka zo waɗannan ayoyin guda biyu dan haka akwai fitinar da in ta zo ba wanda ya jawo ta ɗaya za ta jawo ta cawa shi yasa barin banna ana cewa wane na ko dan wane na ana dariya ko dan unguwa kaza na ko dan jiha kaza na ko dan kabila kaza na kabbar ƴaƴan waɗansu sun kalalace naka ba su tsira wa'lamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ayoyin da kuke zancan azabar Allah a duniya da lahira suna da yawa a cikin alkur'ani yadda Allah ya halakar da kafirai a nan duniya da kuma kiyama azabar da za a yi makafirai Allah shi mun tsari da ita yan uwa ne kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh